بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ونقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake ba mu dama ya sake ara mana lokaci muka da karatu wannan littafi na mai albarka a littafin nujumul huda fi khawni nabiyina afdala man da'a ila Allah wahda na maulana shaykhul islami wa sa'adatul anami a shaykh ibrahim inyas a wannan karatu zamu tashi halka na shida zama na shida shafi kuma na sha ɗaya kusa dab da shiga shafi na sha biyu inda shi wace wa bin abbasin an karɓo daga abdullahi na abbas ana jina kala ya ce jalasa na sun wasu mutane sun zauna wasu mutane sun zauna mina sahaba sahaba ce daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai tazakaruna suna maimaita ilimi a tsakaninsu shine dai ma'anar muzakara wannan ya faɗa abin da ya sani na ilimi wancan ya faɗa don kowa ya karu da abin da ɗan uwansa zai faɗa a babin ilimi shi ake kira da muzakara fasami ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji zancen su fa qala ba'dhum wasu daga cikin su suka ce ajaban abin mamaki ya tabbata kai mutane ku yi mamaki mamaki kuwa annallaha Allah subhanahu wataala ittakhadha Ibrahim ya rike annabi Ibrahim khalilan badadai wannan abu da ban mamaki yake wa qala akhar sai wani yace ma za bi ajaba to menene mafi girma abin mamaki min kalami Musa da ya kai maganar da Allah yayi da annabi Musa kallamahu Allah ya zantar da shi takliman zantarwa wa qala akhar sai dan yace Isa kalimatullah Isa fa kalmar Allah ne wa ruhuhu kuma ruhin Allah ne wa qala akhar sai wani daban wani na daban ya ce adam mustafahullahu adamu Allah ya zaɓe shi suna cikin wannan zantutuka nasu fakara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah zira da min cara su tabbata gare shi ya fito wa qala sai ce kal samitu kalamakum hakika na ji zancen ku wa hujjatakum na ji hujjaku annal ibrahima khalilullahi lalle annabi ibrahim bada ɗayan allah ne wa huwa kazalika lalle shi haka yake wa musa shi kuma annabi musa najiyullahi abin ganawa da allah ne wa huwa kazalika lalle haka yake wa isa annabi isa ruhullahi ruhin allah ne wa huwa kazalika lalle haka yake wa adam mustafahu allah ta'ala annabi adam allah ya zabe shi wa huwa kazalika lalle haka yake ala to ku ji ku saurara ku ji ku saurara ku ji wa ana ni dinnan habibullahi masoyin Allah ne wala fakhara wannan magana ba na faɗe ta akan don alfahari ba ne ba na faɗe ta da ba tare da ina yin alfahari ba na faɗi wannan magana wa ana hamilu liwa wa ana hamilu liwa ilhamdini ne mai duka mai daukar tutar nan ta gaskiya yau mal kiyamata ranar alkiyama wala fakhara ban faɗi wannan dan alfahari ba wa ana awwalu shafi'in ni ne farkon mai ceto wa ana awwal mushaffa'in ni ne farkon wanda za a bai mawa ceto wala fakhra ba don alfahari ba wa ana awwal man yuharriku halqata halqata aljannati ni ne zan fara motsa ainihin a sarkar da aka kulle aljanna da ita mukullin aljanna shine halqa sarkar mukullin da aka kulle aljanna ni zan fara motsa ta fayuftahu li sai a bude ta gare ni fa'adkhuluha in shige ta wa ma'i tare da ni fuqara ul mu'minina talakawa mu'minai wala fakhar ban faɗi wannan dan alfahari ba wa ana akramul awwalina ni ne mafi ficin na farko wal akhirina da na ƙarshe wala fakhar ban faɗi wannan dan alfahari ba al hujjatu rabi'ata asharata hujja ta goma sha hudu rawal baihaqi imam al-bayhaqi ya ruwaita fi fada'il sahabati a cikin fada'il sahaba na annahu zahara ali ibn abi talib min ba'id cewa imamu alda abi talib ya bayyana daga nesa ma'ana annabi ya hange shi daga nesa fagala alaihi salamu sai wazala ce haza sayyidul arabi wannan shine shugaban larabawa fagala ta aisha ta sai na aisha ta ce alasta sayyidul arabi ba kai ne shugaban larabawa ya kai manzo Allah faqala sai ce ana sayyidul alamin ni shugaban dukkanin halitta ne shugaban dukkan halittan Allah ne gaba daya wa huwa sayyidul arab shi ko shi ko ali shugaba ne na larabawa ni kuwa shugaban dukkanin halitta ne duka haza wannan ya dulli yana shiryarwa ala annahu bisa cewa shi manzo Allah afdalul anbiya alaihi musallamu shine mafificin annabawa amin sha Allah shi tabbata a gare su al hujjatul khamisata asharata hujja ta goma sha biyar rawa mujahid mujahid ya ruwaita an ibn abbas daga abdullahi dan abbas kada yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai rada min cewa ta bata gare shi ce udi ta khamsan an bani abubuwa biyar lam yudahunna ahadun qabli ba a bayi wa wani ba kafin ni wala fakhara ban faɗi wannan dan alfahari ba buhisu an aiko ni ila al-ahmari zuwa ga jajaye wal aswadi da bakake dukkan halitta bakake jajayen su da bakaken su wa kana annabiyyu qabli annabi ya kasan annabi ya kasance kafin ni yub aso ana aiken shi ne ila qaumi zuwa ga mutanen shi kadai wajen ila tiliyal ardu an sanya kasa a gare ni masjidan wajen yin sallah duk inda sallah ta kama mu wa al'umma manzala za mu tsaya mu sallah kawai matsahuran kuma an sanya mun ita a bayyin tsarki duk inda sallah ta kama mun ba mu samu ruwa ba za mu taba ta kawai mu taimama mu sallah wani sirtu an taimake ni bi ru'ubi da razani amami a gabana masira ta share tafiyar wata guda idan zan kai yaƙi gari wata guda kafin ƙarasa garin da lokacin tafiyar ta doki ne ko raƙumi saboda haka kafin ƙarasa garin da wata guda ma an razana mutanen garin wa uhillat liyal gana'imu an halatta ganimomi a gare ni walam takun litahulla li ahadin qawli ba ta halatta ba a ga wani kafinni wa uditu shafa'ata an ban ceto faddakartu sai na na rike ceton nan na aji na tanaje ta sai na tattali wannan ceton li ummati ga al'umma na fahiya na ilatun wannan dadi ne insha Allah ta'ala ga an Allah subhanahu wata'ala ya so liman la yashruku billahi shay'an ga wanda baya hada Allah da wani ta kowane bangare wa wajhul listidlali fuskar kafa hujja annahu sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarihun wajen listidlali innahu sarihun wajen fuskar kafa hujja da wannan hadisin wannan hujja a sarihun a fili take fi anna Allah cikin cewa Allah faddalahu ya fifita shi biya zil fada'ili da wadannan fifice fifice ala gairi akan wani shi الهجة السادسة عشرة هجة قوم شابير قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذي آه آه آه imam Muhammad bin Isa wanda ake ce mai hakimu Tirmizi wanda ba shi ne Tirmizi mai sunanu ba duk wasu suna daukan kamar shi ne ba shi bane ba sun da yi zamani tare da shi fi takari da hazal ma'ana cikin tabbatar da wannan ma'ana yace anna kulla amirin kowane shugaba ta kunu ma'unatuhu ala qadari ra'iyatihi wa halarsa tana zamantowa gwargwadon gwargwadon yawan abubuwan waɗanda yake kula da su. Far'amirul lazi ta kuni imaratuhu duk sarkin da ainihin shugaban shi ta kasance alaƙar yacin abisa wata alƙarya ne? Ta ƙuni ma'unatuhu to wahala su za ta zamanto? Bi kadar tilkal karyaci gwargwadon wannan alƙaryar ne kawai. Wa man malakal sharqa wal garba wanda ko ya mulki gabas da yamma. Ihtaja ila amwalin wa zakha'ira zai buƙatu zuwa ga dukiyoyi da tattali aksar min amwali amiri tilka alkaryarci sama da ainihin shugaban da ya mulki alkarya kadai to haka zalika kullu rasulin to haka nan dukkan manzo bu isa ila qaumi da aka aike shi zuwa ga jama'a shi fi tarfin makhsusin cikin wani gefe abin kebancewa min al na kasa inna ma yuta min hadhihi al-kunuzi ar-ruhaniyya za a bashi na daga wannan taska ne na na rauhaniya ma'ana na sirrin da Allah ke cika a cikin ruhin bayi bi kadar zalikal mawdu'i gwargwadon wannan wajen da aka tura shi zuwa gare shi wal mursalu ila kulli ahlil ahlil mashriq wal maghribi annabi ko da aka aika shi zuwa ga dukkan mutanen gabaci yammaci abin nan gabaci wal maghribi da yammaci in sihim wajen mutanen su da aljanunsu labudda an yi uta la ba makawa a bashi min al-ma'rifati na daga sanin Allah ma yumkinuhu abin da zai yiwu a gare shi an ya koma bi umuri ahlul sharqi wal garbi abin da zai iya tsayawa da shi daga da umar da al'amarin mutanen gabaci din da yammaci wa idza kana kazalika to idan ku al'amarin ya zama to kamar haka yanda ka jinnan to kanat nisbatu nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam to dangantakar annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zamanto ila nubuwati sa'iril anbiya'i zuwa ga annabtar sauran annabawa ka nisbati kullil mashariki wal magharibi kaman dangantakar dukkanin gabaci da yamma ne gabacin duniya da yammacinta mutanenta da aljanunta ila ila malak ila maliki ba'dul biladi zuwa ga sarkin kawai da aka bashi wani shashi na gari al-makhsusatu wanda take kebantacciya wallan ma kana kazalika to yayin da al'amari ya zamanto kamar haka la jarama lalle babu mamaki uqtiya a baiwa annabi min kunuzul hikmati na daga taskoki na hikima wal ilmi da ilimi malam yuta abinda ba a baiwa ahadun wani qablahu kafin shi wala jarama lalle kuma babu mamaki an balaga fil ilmi a ce annabi ya kai a cikin ilimi sanin Allah ilal haddin da zilan ya bulughu a hadu zuwa ga fagen zuwa haddi zuwa ga iyakar da wani bai kai shi wannan iyakar ba min albashar na daga cikin mutane قال تعالى الله سبحانه وتعالى يفعل شيء يا حجن النبي فأوحى إلى عبده ما أوحى يا وحي zuwa ga ainihin bawan shi abin da ya wahayi ya yi wahayin abin da ya wahayi zuwa ga bawan shi wanda bai faɗi irin abin da ya wahayin ba Allah kaɗai ya san wahayin me yi zuwa ga wannan bawa na shi haka nan wa fil fasahati haka nan a cikin abin da ya shafi sha'anin fasaha ila an kala har dai zuwa inda shi hakimin turmizi yake cewa har in ila an kala har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitu jawami alkalimi an bani matattaran kalmomi wasara kitabahu wasara kitabuhu littafin annabi kuma ya zamanto muhaimina shine mai mai tsaya mai wucewa gaba shine mai wucewa gaba alal kutubi akan dukkanin littattafan annabawan da suka gabace shi wasarat ummatuhu kuma al'umma annabi ta zamanto khairal umami ita ce mafi fitan al'ummomi al'umma ta zamanto ita ce a dukkan al'ummomi ta fi kowace al'umma saboda annabinta ya fi kowane annabi. Al-Hujjatu sabi'ata ashara ta hujja ta goma sha bakwai rawa Muhammad bin Isa rawa Muhammad bin Isa al-Hakim tirmizi al-Hakim tirmizi rawa Muhammad bin Isa al-Hakim tirmizi Muhammad dan Isa wanda da ake kira da Hakim tirmizi ya ruwaita rahimahullahu ta'ala jiga la tabbata gare shi fi kitabin nawadir a cikin littafin shi mai suna nawadirul usul an abi hurairah ta daga abu hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace inna Allah ta'ala lalle Allah mai girma daukaka ittakhadha ibrahim khalilan ya rike annabi ibrahim a matsayin badade wa musa najiyan ya rike annabi musa a matsayin abin ganawa da shi wa takhazani habiban Allah ya rike ni a matsayin masoyi sun makala sannan sai ce wa izzati na rantse da buwayata ta wajalali na rantse da girma na la'uri sanna la'uri sanna habibi ala la'usiranna la'usiranna habibi ala khalili wa najiyi la'usiranna sai na zabi sai na fifita habibi masoyi na ala khalili a bisa bada ɗaya na wa najiyi da abin ganawa da mana sai na fifita masoyi na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na fifita shi na zabe shi sama da bada ɗaya na shine annabi Ibrahim sama da bada ɗaya na shine annabi sama da abin ganawa na shine annabi Musa sai na fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bada ɗaya na annabi Ibrahim sai na fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na akan abin ganawa na shine annabi Musa alaihi salatu wassalamu ila da amincin Allah su tabbata a gare su su su duka din to ina ganin sai mu kwana na sai mu tashi kun da goma sha takwas alhamdulillah